إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara durmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke gwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna goma ko goma ga watan jumadar akira hijira shekara 1444 wanda ya dace da uku ga watan 1223 yau za mu yi darasi na 109 110 ko 110 cikin littafin bulogun mara a darasinmu na ƙarshe mun karanta ruwayar da buhari ya kawo musulun ya kawo hadisin umar bin khattab radiyallahu anhu wanda ya yi hudu ba kuma ya tabbatar da wani abu da yake tabbatacce don kare shubaha ga 'yan baya kada 'yan hira su zo su ɗauke ka rinka ture abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam menene mas'alar ya tabbatar musu cewa Allah subhanahu wataala ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya kuma ya sabakar mai da littafi na alqur'ani kenan yace cikin abin da aka sabakar mai akwai aya ta jihun muzinaci mai almai yace umrace mun karanta wannan aya mun har da ce ta ko mun fahimce ta don haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya je mu ma bayan shi mun je mazinaci mai arme kenan yace ina gudun kada zamanin yau da gobe ya tsawo a samu wani mai magana ya rinka cewa tunda babu jiwa a cikin alkur'ani bula da aka kawo ya ture jihon da ya tabbata a cikin littafin Allah shi ya bace ya batar da wasu akan barin wata farilla daga Allah subhanahu wataala wanda Allah ya saukar da ita cewa dai ce jehewa haƙƙi ya tabbata gaskiya ce a cikin littafin Allah akan duk wanda ya zina in dai an mai arme musu namiji ne ko mace in dai an samu shaidu ko kuwa mace ta zo da ciki na zina ko kuwa mutum ya ce ya yi zina wannan shi ne ka tabbatar ma da kore wata shubaha kamar kuwa na ya san da irin wani ra'ayin kuwa ya zo daga wajen wasu musulmi wani magana cewa ai jiwa a ƙura'ani babu shi kamar da umarkin ya yi tsoron a zamanin shi ba a samu masu wannan magana ba amma bayan shi an samu wasu wannan magana ta cewa su a ƙura'ani guda da aka kawo muku bayanin a masaloli wanda suke wakana ga irin asabkar da aya kuma a shahi lafazin da hukumcin iyana wata a shahi lafazin da hukumcin gaba ɗaya wata aya tana nan amma an shahi na wani shi ne mutum san ƙura'ani suka zama da wani aksar wani alƙura'ani sun san da haka الله كيام أيكي درائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة إذا إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر wannan muttafaqun alai abinda yake da maganar Abu Hurairah ke ba labari radiyallahu anhu yace yaji yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaqul iya fadar cewa idza zanat amatu ahadikum idan baiwar dayan ke mai mace baiwa idan ta yi zina fatabayyana zinaha zinata ta bayyana ta yi zina فلجلدنا حدا يا متى بولالا تحدي ولا يثرب عليها كي متى لا روكا دا ايبن تاوا كي متم ne banza ke mazinaciya kai mata kurin abin da zai mata haddin wannan da yake kanta summa in zanata an ta sake zana kuma falajilita ya mata sake bulalata ni ma dai wallahi sai kai aibanta ta da maganganu bakaki shi aka ce mai yayi ya ce sun in zina ta salisa in ta yi zina ta uku fa ta bayyana zina ha kuma wannan zina ta bayyana ta yi zina fa da bi'i ha walau bi hamalin mishari sai da ta koda da bulala gashi nan menene za mu gani cewa kenan akwai bambancin magana ta da ake cewa nemo shaidu guda hudu kaza kaza kaza wannan bai da alaka da bayi bawa mai bawa in ya tabbatar da bawa ya yi zina bai bukatar sai ya nemo shiru guda hudu kuma damar shi hukumcin bawa imma bulala hamsin ce kuma shi ba a kashe shi irin naɗa don kisa ba shi da rabi ita kuma su kuma haddasa rabin wanda yake kan ɗaya ne rasin ƙulani da sunna na kenan bawa bakin shi zai bulala hamsin shi zai yi mata kadai kuma kai iya mata bulala iya zagin iya gama ta baki magana kurin abin da zai mata kurin wannan haddin shi zai daya biyu na uku annabi ce sai da ta to nan za ka ga me ya kawo annabi sai da ta ko nawa ya kawo misalin koda da bulala ta gashi nan me ya kawo ya za a sai mai abu mai aibu kuma annabi zai ce a shirya abu mai aibu a nan abin da yake ƙa'ida ce sananna za a shaida ta a ƙarƙashin bayyanar da wannan aibu nata yawan mai zai wakana kudin shirya ta abu kurin karibe shi hakan me zai wakana yakan yi ita wannan baiwa shi mai ita ba bukatar ta bale wata sadaka iya ta balaga ta zama ta kan mace tana sha'awa bata da hanya ta kaucewa matuƙa ba arme ta ba shi kuma bai bukatar da ba zai kwanta da ita kaga anan yana iya sai da ma wani ita shi iyawa yana bukata iyawa shi zai bukaci ta sadaka ita iyawa ya da wani bawa zai gama su musu arme kaga nan ba aibu wani da sai da a ita iyawa akwai dalilin kuma duk da haka zai gaya mai ga matsayinta amma kuma za a sami gyaran abin da ya kai ta zina a nan iya wancan mai sayan ya sami gyaran shi ta abin da muka ambata na ko shi sadaka ita ko kuwa an mama wani bawa aka yanzu kenan ta samu jin biyan bukata ba ta magana sha'awa da ta kai daga zina wannan shi ne abin da mun magana annabi ta kenan ka rabar da ita tunda aibin da ka ta shiga hali daban kuma da hukuncin mai bawa ina da haƙƙin tsaye da haddi ga bawon shi kuma yadda Allah ya hukunci ko da ya ce annabi gobe kiyama Allah zai kama zama gaban insha Allah shi an ba shi dama yayi haddi ga bayin shi wannan ruwaya ta Bukhari ya kawo Muslim ya kawo duk da cewa lafazin da makaranta na Imam Muslim yakan ce haza ya ce lafazin Abu Dawud ko lafazin Bukhari lafazin Muslim don nan mun tambayi kan shi za ka hadisi a cikin rawul khamsa ko saba ma gaba daya abin ne ba cewa bai da ka gan shi a nan a rubuce ko wanda aka zuwa zaka shi a rubuce haka aka yi samun bambancin wata jumla a nan kuma ta ko a shan akwai ta ko bambancin lafazi da zo amma dai magana ce hadisin daga inda ya zo mas'alar ce hadisi irin wannan ya zo a wurin ma amma ka isa bambancin lafazin da kan zuwa nan amma shi ne ce ba lafazin da ke da makaranta za a nan inda za ka samu- za ka samu ka wuce ka wuce sai musulun haka lafazin yake dari zaman da ne da makaranta a nan sai ce in kama shi ta wannan duk da hadisin yanzu a wurare amma wannan lafazin da makaranta da muka rubuta a nan lafazin wane ne wanda makaranta haka ya zo cikin sai musulun lafazin a rubuce duk da ba wani ya kawo hadisin وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم رواه أبو داود وفي وفي مسلم موقوف abinda yake wannan hadisi cewa sayyidina ali ya ce manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tsaye da haddi alama malakata imanuku akan abin da dama ku ta mallaka sai ta yi rahu abu dawud amma ce iya cikin sai musulun amma a can makofi na mai rigimar kusan hadisi makofi daban marfu'i daban makofi abinda sahabi ya faɗi abinda da kusa ma faɗi ne aikatawa yi kaza aiki ne faɗi ne shi ya ce makufi abin da ka dangana masa haɗi abin da ce marfu'i abin da manzanin tarma ya ce kaza shi ya ce marfu'i malaman hadisi suka kare wani abin su rubuta don akwai abin zai iya wakana ko hadisi bisu ci karo ko wannan kaza to wannan makufi wani marfu'i ko da ko da sai ya inganta nan makufi ya ce kaza nan kuma marfu'i ya zo ce kaza to wannan idan mu aka kasa gane wajen matsayin hadisan za a gabatar da marfu'i akan makufi abin manzala ce kaza ko ya tabbatar ko ya aikata can wani sahabi ya kawo hadisi kuma ya tabbata akan cewa manzala ya ce misali ka ayi to anan za a gabatar da hadisin na manzan Allah da aka ce ya aikata ko tabbata akan wancan hukufin tunda sun zo don sahabi a fara da yawa ya tabbata abu da yawa ake wakana sahabi bai sabba da abin ya yi inkarin shi duk da abin ya tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallam abin tabbatacce ne daga nan amma shi a wurin shi ba haka ba misali misali makaranta a nan ta eh, Umar bin Khattab akan taimama da janaba Umar iya inkari irin inkarin Umar akan tamattu haka Abubakar kana abin ya tabbata da bangaren sahabbai su samu labarin amma shi bai labarin idan maganar ruwa ta inganta Umar ya ce ba yi hadisi ya inganta Abubakar ya ce ba yi kuna ya inganta wani sahabi ya ka annabi ya ce ai kenan annan ya aije wannan maquf kai ya ga da marfu'i dan yawa ba sai ba da misali masala ta Abu Musa al-Ash'ari da Umar ibn Khattab da Abu Sa'id al-Khudri Abu Musa ya zo gidan Umar ya sallama daya shiga al-Buzli nasu uku shuru Umar ya ji shi ka hanya amsa mishi sai Abu Musa kama hanya Umar Umar bai bi ban shi ya san mun shi ce aka yi kayan sallama uku kuma muka yi mutu ka ya ce a ya ce nama hasu uku mu kuma a nasarar mazan sama ya karantar da mu da cewa ɗan muka da mutu zuku baba mutu mu ta yi mu shi ne ta ta ce annabi wani magana ce kware ya ce haka kama hujja ana annabi wani magana kun ya kaka ce bai jaba ya kama shi ya jama kaka hujja kuma haka ba kuma ka sani ya kaka kama hujja yanzu aiki ya sama abu musu ashari yake bin yake bin majalisi majalisi na na na na sahabbai na asanan na na garin Madina yake muri wuri dala a cikin ku nan babu wanda ya taba samun labarin Annabi sallama ya ce wanda ya nemi uzurin su uku wanda zai koma su ta amma mu ba iya yawo haka wani majalisi majalisin akwai abu su da kudiri abu su da kudiri iya ce maka kuma ana shirya da suka ce wannan mun shi kawai kana yara magana a cikin su ce mai shiga suka ce wannan zai ma shaida annabi ya magana ita ta so mutai suka zo wajen umar sai ta gashe da ta ce ta dama na yi haka ne don ka a saba ka a yi wa annaba kariya ce ka annaba ce kurma ba wani wace musu sun iya ta annabi ya ce don a tabbatar da ta annabi ya ce mutum a gaban nan ya san abin da ya wuce shi sa na maka haka nan don ka a mutum ko tsaye garajen annabi ya ce don ta annabi ya ce za a bincike ka wani kuma shi ba malaman hadisi damar binciken hadisi don kurin kaci annabi ya ce sai an bi daga ina zuwa faɗi wanda shi ne cewa dosu addini a saman ƙasa a yau babu wani addini wanda yake da sinadi in ba musulunci ba a ce ka ce kaza ina ka samu abin da ya bata yau addini wannan dukkan na kiristoci a ya kawo ga wasu musulmi da yan shi'a su a kiristanci ba magana sanadi kurin wani sarki wani malaba bakwai ya ce kaza kurin isa ce kaza isa ce ko ka zo a rubutan gaba ɗaya kurin a ce a wani littafin za a dangana shi zuwa ga wani fada shi ya littafin kurin an ka ɗauka jigon kanshi jigon kanshi na addinin gaba ɗaya a wannan masu wanda aka ce a injil ta mata marcos jean duk wannan ta bulu suka babu wanda paul da mace babu wanda almajiri ɗaya ne wanda aka ce ya gamu da isa sauran ba su ga isa ba ma ba su ga isa ma suka da tayin ba su ga shi ma da irinsu akwai da ta isa ya waya bayan mutu ya taso su gamu da shi ce mai kaza don haka ne basu da isnadi kurin malamin zai iya littayi kun ce kaza isa ce kaza ya ce kaza bayan ma wani jirgin har saurin ta hansu to su kasa jigon addinin kan su jigon kan shi haka gina abin babu isnadi kurin wani ne ya rubuta littayin ya ce isa ce abin za gano don yi wani kashi ana kan labarin ga da isa aka shi isa ga da aka soke shi bayan soke shi kwana ko tashi zaka za to shi da ya soke shi ya mutu ya jabar ku wa kan labarin yadda aka yi bayan ya mutu an zo an ɗauki kuma a rubuta da tawon da gama ka san kenan ba na isa ba rubuta ta ba isa bai san shi ba wani ne bayan isa zai rubuta shi to abin da tabbatar ma da kama kama da hayaniya cikin lamarin su haka malaman shi'a ba ruwan su kurin a ce malam wani shi wani kurin ya ce kaza ya katil ta kato kurin ya ce kaza ko aje ya ce kaza ko hasan ya ce usain ya ce kaza ko aje ya ce kaza su katil ta yi da irin babu ɗaya sanadi sai zan zaka magana da shi akan mu'amala an ce imam isnadi sai da tsaida kullum isnadi shi wanda tabi shi wanda tabi ba annabi shi ba ba ali shi ba ba husaini shi ba wani ma cikin malaman su ne litafi bai dan gana wanda ya gana ma ko dan gana ma annabi ko dan gana ma wani sahabi kullum haka suka yi kansu sai shi ake musulunci shine ke da ake addinin musulunci kan sunna yake da hujja kwakwara na babu wani addini mai madogara kwarar ta sunna in me kace me dalilinka amma hadisi zai ce wale baba na gama amma ba sai amma Allah abi da yake baba na mai rauni ne ko mun shi ne ko mun shi malami ne sanan ne amma ce gaskiya baba na haba ke da ba hujjar shi ko baba na kaza mun karanta hadisi ne ba wani matsala wajen su duk abin da kace annabi ya ce to su ba daga ina zo kan kuji ana ana ta wani makofi da yafi munkar wani mawdu'i wannan da batil duk haka suka yi wannan ababan dan neman bautar Allah kan nutsuwa kan kan madogara kaka bauta mu Allah akan shakka kan tsammani da sauran addini suke ka bauta mu Allah akan suka shi muhimmancin aka ce bambancin sunna akan bid'a abu da yawa ɗan bid'a suna da suruwayoyi da aka kirkira in ma ƙarya kuna hadisi bai tabbata ba dai duk bidiyoyin duniya ta ta kawo su ya dangana manzo Allah wani abun da babu shi duk mai mijin zai ga cewa wanda kaje wani ya ta musamman maulidi Allah ma maulidi ko annabi haka suke wani haka sai kuma sai wani ana wani kuma haka wani ma ne rubuta wa Allah ma maulidi misali ne hakkun kowa ya magana kunya abin da ga mutum kudi kuma ka ce mai kaza in ka yar majiji a ce ka shi kunya in ka ce malai na hujja a ce ka shi kunya haka ce aqida ko dole dole ko ka yarda a ce almaji dalibi ya zama a gaban malami kaman gawa a gaban har an nemi wanke ka kin hinda ka ita ko kai ma da kun biyu zaka ba ruwanka da bincike na hujja a takaice wannan shine dadin musulunci ko sunna ka bauta ma Allah cikin nutsuwa dole annabi ya ce ana neman dalili daga yana abin zo don ka samu tabbacin eh annabi ya wani abin to shi kenan ko na gane ko mun gane wajen ake shi bayan dole yana gane bayan yadda faɗa daga wani dole amma ya kada shi ko magana ganewa mai hikimar wani wani wani wani da iyawa ba haɗa ba gane ba iyawa sai ba na ba na gano akwai abin da annabi ya kun bani gane ko mai dalili kun da ya ce sai ga malaman da suke sai sun ce kaza sai su ce ta'abbudan zaga man karanta wannan tarin musa nan fi mai hada misali wai wasal ulugul kalb saba marata yace ta abu nan kurin yace a wanke kayan da kare lallagi so bakwai mun sai ta abu nan kurin haka aka ce ba ruwan game da ni su ka gano ba wannan daga bayan yar gobe dan adam ilimi ya ci gaba da sunna na'ura aka gano a shi a cikin miyan kare akwai mugun guba kuma aka gano da fa'idar wannan wankewa bakwai da ƙasa duk aka gano fa'idodinsu daban wanda ya tabbata fa'ida ce sananna su da gaba suka gano cewa wannan ƙasa da aka ce a ruwaya ta fi turab na akwai ruwa tafi akhiruna ukhrawunna a fi ulahunna ne da da tabbata a cikin wankewa ta farko a kasa ya tabbata sun dogo aikace wani ba ma sun su binciki maganar an dogo hata aljabal na wanki da iyakar sabili ko an wanke abin da kare lalagi amma aka zaka diba ya samu dan dan dugon wannan guba ta kare amma ana wankewa guda da kasa an diba babu kenan abubuwa da yawa kenan to haka kenan inda annabi ta kaza inda abu da zaka nema ya tabbata ya tabbata to wannan samina wa tsana kuma me hikima wannan ba zurba ina gani iya bana gani ba abada iya bana gano wannan abin daban amma da abin da ke nema tabbacin wannan abin ya kai a takaice dai shine muhimmancin ku an ce kaza mawqufi da ifi mudawunu murza don abubuwan iya da fa'ida a cikin kawo hujja ta addinin musulunci Allah ya tsanke mu yanzu dai shi wannan ruwaya da makaranta ta wannan hadisi a tsaye da haddi akan abin da ba musu kan mallaka hadisi ne akwai cikin sai musulun abu daud ya kawo to da wurin ka ce wanda aka ce manzon Allah ya ce iya da rauni ce manzon Allah ya wani magana to amma nassin sahihi ya tabbata cikin sai musulun amma a can mawqufi zo to anan mawqufi da zo anan me ba matsala aiki da shi muna da wata ruwaya ko ba nafasin bane ba wanda ita kuma ta tabbata zauna da mun kare ta wata warko ai wanda kun musulma ka bukhari ya kawo ko annabi ya ce ka mata bulala mai bulala ba haddi bane ba ta ka mata bulala ta haddi ko mun kare bukatar ta yana annabi wajen ta wannan kai biyan bukata kenan tabbar annabi ya magana a wannan lafazin da muke da yake cikin sunan bidawud shine ke da matsala kan magana amma magana mutun yawa awa a tsaye da ma bawa haƙi a wancan ruwaya wanda bukhari ya kawo musulun ya kawo ta biya mana bukata da annabi ne ya ce a tsaye da haddin gabai wakka kenan ko da wani mutum da babban matsala ko daya shi yasa kenan raunin hadisi kadai kai haka na ta kolo ba malamin hadisi ba eh naga an ka mas'ala kaza a ruwa an ce hadisin da'ifi ne to kai baka dama ture wannan mas'ala dan wannan da'ifi ne iyawa wannan hukuncin akwai shi a wata hanya daban ka tabbata sai kana cewa hadisi bai tabbata ba amma ka ce wannan mas'alar ka ture ta wannan ba naka wanda ba bincike a bankai ba sai ya samu magana ta tabbata amma a ruwayar da ta zo a ce wannan labarin da ta wani hanya ya ce ya rauni ya zo ta hanyar wani na makaranta isa ta shuba aminu wani fil hadis akan mas'ala hadisin addu'a bayan wallahi da ka za wuce ya wuce ba ko hadisin da ka yadda ko ka saba ko to kaga shi ruwayar shuba hidi yawo tun daga daga kufa ya yi basara ya zo maka ya zo mutum ya yawon neman isnadin wayo a rijiyar magana ya tawo ya kaji a jisun banza ne karya ce me ya zaki shi labarin ta yadda ya zo mishi diya mun taka ba ba ya kwara duk mutane ba za kawo su da kansu ya ce ya ce wata ba ta da karya ce kullum kaga a nan iya magana wannan isnadin to amma sai ga wata hanya daban wannan mas'ala da shuba ya ce karya hadisin karya ne masaya tana shahawar masu kawo labarin amma wannan addu'a da wannan fadala ta zo a hanyoyin ingantattu hanyar amintatta da shi ba shi ba shi ba bayan karanta ba to kenan kana ta hadisi bai inganta ba wannan amma ka ce masalar gaba ɗaya ka ture ta shine matsala Allah ta dake mu sai yanzu hadisi na gaba ce wa Imran bin Hussein radiyallahu anhu anna mar'atan min Juhayna atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam وهي هبلة من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقموا علي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر أتسلي عليها يا نبي الله قد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم وهل وجدت أحد من أنزالت نفسها لله تعالى رواه مسلم abin da yake ruwayar imana bin mutum ke cewa wata mata daga cikin ƙabila ta juhaina ƙabilu ne na yammacin zamacin makka da jidda tun da bakin ruwa bakin barar ahmar tun ƙabilu sun nuna can wannan ƙabila wata mace daga cikin irin wannan mutanen wannan wuri da kanta ta kawo kanta kuma ta zo da ciki na zina ta ce ya nabi Allah asabtu hadda ka san ta san meye hukuncin kisa ne ta ji annabi Allah na haddi ya hau ne ta san kuma kashe ta zai wani shi muka bani a kwanaki shi ɗaya na yau da duk imanin shi ɗaya na yau da raka yamma zamba don shi binka ke da ya kaɗan zama yau alfofa shi ke na kuma ya shiga daman binka ke da ya rana ko ya samu dalili kaɗan ko da ya kafa da kai duk imanin ka baka tsira ba a ce kai kawai da ka tsira idan kuma Allah ya kare ka kuma wani bayan Allah ta iman ta ta yi za su ba an gama imanin ba abin da ka zaka tabbata ba an gama tana imanin ba ta ce rasulullah ka tsira mu haddi Manzon salama ya kira waliyinta ya ce tun da ta zo da ciki kenan a je hatta aihi kuma a ga babu jini a ga dai ta kare abin yaro hatta da magana yaron a bashi abinci ya tabbata hatta kawo ruwa ne take tata ta zo da a taje yaron har ci abinci ya ce fa za wata fati in ta ayu ka zo da ita nan ya takaita magana dan da ta je ta zo annabi ya ce yaron a ji har abinci kuma ta dawo da yaron hada na ba abinci ta ce shi ya ci abinci ya ci abinci da kan ta yaro ya ci abinci wannan baiwa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam fa amara biya fa shukkata alaiha thiyabuha annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarnin a rike kulle kayanta dan kata mai zur dan kai wajen bugun da ta zur ya ce aka a rike kulle kayanta yanda za a ji jikinta yanda dan kata zur wajen bugunta ya ce a kulle a ɗarmi kayanta sun ma'amara biya faruji ya sa a tarjihi sun masalla alai zana tashi kuma ya mata salla zai mata salla sai umar ta so ya ce a tusalli alaiha ya nabi lawa ƙarzanar ya annabin allah yanzu za ka mata salla bayan ta yi zana ya kama a salla kamar fasa ka ce faji za a mata salla annabi kashi kuma sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya Umar laqad tabat tawbatan law qasab bin sabil ma'al madina law sa'atan ayar bi Allah tayi tubar da inda za a raba mutum 70 masalahi a Madina tubar da ta ishi su gaba daya kin tuba ta ta gaskiya ta wata nasuha sai ka ce Umar wa hal wajadta afdala min anzad bin nafsiha lillahi ta'ala shin ka samu wata tuba wadda ta kai ta ba da kanta ɗin haddin Allah kanta ko abin da ke wannan ai ba magana tuba kenan ita kanta ka kanta wa kuma ta san kashe ta za a yi ai ba magana magana tuba an tsare an zama ta ɓoye babban ba mai kanta ta ka kanta wa kuma ta dawo shi ne kanta da kullum cewa mutum ya ta'adda alamin kariya daga shirin shi ɗani mugu ne kuma dare da kuma Allah ya ba mu labari dun mu binan ne kuma maki ne babba ban makin da shi kuma iya ganin wani ban maganin shi kuma shi kai kake gafala shi dare da rana abin shi kake nema ya za samu wata dama ya kauda ka dare da aikin shi kenan bai da aikin kai da kai rage da ba shi aikin shi kenan akan ka kun kai kun sa gaba ba kai kun sa gaba ya za ka dan ya samu wata dama sai ka san yawan askar yawan ambatan Allah iya ba mutum kariya daga sharrin shi Allah kare mu daga sharrin shi yanzu dai da mun ji nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da haddi ga wannan baiwar Allah akan zina da ta yi kuma ta kawo kanta an mata haddan Allah. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصل أسلم ورجلا من اليهود ومرأته وأن يسوع تبت ما مكان الجيوة لأنه سلم أنه صلى الله عليه وسلم يا جيه وأنه مسلم تسمى أبيض أسلم كم يا جيه وأنه مجد ما تادا تسمى يهوداوة يتوقف اليهودين في سيان من هذا المهندس ابن عمر akwai wani ruwaya a bukhari cikin sai musulun amma ba daga jabir ba ta kashe wannan kisa ta huda guda biyu daga abdullahi bin umar ya kawo labari akwai abu akwai cikin sai musulun misali cikin sai bukhari lafazin da ya kawo wasu yahudawa aka kama da zina duka yahudawa ne to ganin suna cikin daula ta musulunci kenan na ƙarshen daula islamiyya lokacin bayan ta khaibar mai ajiye su sai suka ce su inda suke sai a aibanta ka a dan maka dan bu maka bulala kuma ka yawo da kai akan jaki ana gwada ka dai ana maka abu da a kuma ta ka cikin mutane haka suke to wannan abin kansa suka ga ya musu kunci tun daga Muhammad ne mu je mu gani iya wannan shi sauki tunda shi ya zo a dama sauki ne mu je wajen shi kenan suka kira aiki da nasan sai suka dauko mutanen da aka zo da nan sallallahu alaihi wasallam kamar hukunci da littafinka da wajenka me za a wani magana ta guda biyu he annabi da musamman to ku annabi ce me hukuncin zina a cikin ku a wajen ku suka ce a mu hukuncin zina a wajen mu za a bata bulala kuma a aibanta mutum a mai abin kuma ta ku annabi da ya tare da abdullahi bin salam ya ce ka zabtu kai ya kuke da abdullahi bin salam na shi malamin abin ne ya ce kai ya kuke a cikin attaura ma jiwa ne a ya ce ya sha ka a taura da ka a taura ya ce a bude aka bude ina ana budewa shi akwai wani awara cikin su wanta sai ɗora hannu daidai maka jiwa ya riƙe ya kwanke kan saura an zo gaba ya tsallake an zo baya ya riƙe ya ɗora hannu shi akan wajen mana jiwa Allah musulam ya ce ɗauki hannun gargana iya ɗaukewa kullum ya ga kalmar ta jiwa a cikin attaurar kinan su ne suka jiwa abin don daidai da ra'ayinsu a fasa wata jiwa amma a taurar a rubuta shi ne ta ma shi za a dabi ce a kamo su a je a jihe aka jihe sun aka jihe talatin hamsin a ta kenan ko da halaka ta iya cikin daular islamiyya ana mai hukuncin da hukuncin allah na musulunci shi ne kenan nan jabi ke ba labarin annabi ya jihe wannan mutane namiji da cikin hudawa kuma ya jihe cikin musulman sai wa an sa'id bin sa'ad bin ubada radiyallahu ta'ala anhu qala كان في أبياتنا رويج ضعيف فخبث بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده فقالوا يا رسول الله إنه عطف من ذلك فقال خذوا عثقالا عثقالا فيه مئة شمراخ ثم ضربوه به ضربة واحدة ففعلوا رواه احمد النسائي وابن ماجه وقال سنة حديث حديث ده تبتا مي معنى abin daga cikin hadisi sa'id bin sa'ad bin ubada yake ba labarin cewa kana fi abiyatina ruwayjin da'if a cikin mu kamar ta ungomu akwai wani mutum mai a ce ruwaiji kamar ta namiji ne amma akwai tasgira abin wani dan bawan Allah wata dan dan bawan Allah wani yana ruwaiji akwai tasgira kamar rajulin ne kamar kamar ce a ce akwai wani wani bawan Allah wani mutum da ifin mai rauni kan mutane yan kanana a sanar da ka bigina mahadi ko mutu ka taba sabon laifin ka ɗauki laifi ba a kusa sunan mutane da turin bawan allah fa khabata bi amata min imani sai ya zina da wata baiwa cikin jama'a su fa zakar zalika sa'ad bin zalama sai sa'ad bin ubada ya ba da labarin ga abin da ya wakana sai manzo ce idrubu wa haddahu kuma haddin shi nan mai magana haddin shi ai shi ɗa ne ita ɗiya ita baiwa ce kenan kowa a mai haddin shi a wa ɗa haddin zana a wa baiwa haddin zana kowane amina shi sai faƙalu ya rasu ya rasu lalla innahu adafin zalika gaskiya bai ɗaukan haddi shi ya da bulala ce ba kai ba kisa bane ba in zan haje shi a nan ba wala kashe shi in mutane za mu ga sadar da matsaloli suka ce gaskiya iya bai iya ɗaukar wani bular ɗari ke da wajen bular ɗari ka kashe shi magana ke bai iya ɗaukar ta zai sun lalata abin da bai ɗaukar gaskiya ya ce hudu isakalin fi zama ta shamara ya ce to ku ɗauko wanda ya sami ga abin dabino rashin dabino a ya sanya da ƙanana abin da dabino ka tako a dibo mai guda ɗari a ciki sai a buga sai a buga sai a buga mashi an ita wannan mai tsamin giya mai tsatsiya biyar da shi ya buga mai shi kenan an sauke ji a wani shi na ɗaya cikin kisa ta ayu da ya yi alƙawalin cewa in ya warke zai mata shi bulala ɗari Allah ce kuta digitan ko fata rubi a kuta bai daga digitan fata rubi wala kanas Allah ce ka ɗauki da hannun ka ɗauko mutum giya ka gama kamar giya wani tsintsiya misali kamar tsintsiya haka ya ce giya tsamin giya guda ɗari haka tsamin giya ɗari in so ka zai ta jami'a guda ɗari ta tukun baiwa Allah ta haya abin a zuwa gani ta yi abin da kamata a yabe ta ta mai da addu'ar da shi cikin shekara wajen goma sha takwas an sa nama Allah ayubu wani jarba da samu a nusan sahihi suna ingantatta suka shekara goma sha takwas ne shi wani jarabawa mutum ne mai kuɗi mai kuɗi ne ayubu kuma mai iyali ne annabin Allah ne Allah ya amshi kuɗin komai ƙari lalace ɗiyan suka mutu gaba ɗaya jaraba ke duka da suka mutu kuma babu lahiya kaɗan kaɗan ana janye ana janyewa sai ta kai da kowa sai da shaiba lahiya sai wannan mata wannan mata a cikin abin da ake ga akwai abokan shi guda biyu suka yi su ne ƙarshen lamari suka ce kawai kayi gaskiya na abin na ayyub akwai abin da ya ma'alla su ma sun an ɓalata ta ne turu mata an ce zuwa ta ta sai da gashinta meye wani abu ta yi dai abin da ke na laihi ne kawai laihin da yi ne ce ya mata bulaɗi ne to yanzu kuma allah bayan shekara sha takwas da ta jarabawa wannan mata ta tahi wata hidima ta shi daban duk zuwa da kamar abinci da ba duk ta komai suke mishi sai allah ya saba kan annabi ayub da wahayin cewa wannan ka biji ƙawarka da ƙasaban ƙasa ruwa zai mutu ba da da mashara ruwa ne mai sanyi kuma ka sha iya ɗaukan wannan ruwa iya shan wannan ruwa duka jiki shi gaba ɗaya wata ta zibi duk wani abu ya zibe gaba ɗaya ya koma sabu ya sami lahiya garas abin daga Allah lokaci guda kun ya kuma mutum lahiyi wata shi komai lahiyi ya kuma ya zama lahiya ta ba shi a kwance cikin jabe-jabe da ta dawo ya ta suku annaba ayuba a wurin ta ce bawan Allah na ga bawan Allah kuji na ayuba ya ce shi ta ce Allah ka zo da ya ta mai gama ya ta mace shi kuma babu abin akanta babu abin akanta haka zai wakana ta ce ni ne daga wani ta gano shi ne kun gashi ta malayi yanzu to shi ne shi kuma mata alkawali za mu tazo kai tsaye ba an cewa ruwan aka ce ilushin akwai dukiya ya da wurin da ake sussuke dawa kai alkama da sha'ir wurin da ake sussuke su duk babu shashi aka aka mai abin da ba a kowa ba aka ce wurin da ake alkama aka mai ruwan azurfa kun su ta zubowa wurin da ake sha'ir aka mai ruwan zinariya ko ina aka cika mai azuwa zinariya gaba daya kuma diya Allah ce maka ba shi diyan da suka wuce mutu Allah ba shi yawansu da wani aka lamka mishi wanda malamin su ce a albarka ta mata ta samu shi Allah ta da miliyan ɗin shi kwanu kuma kuma me yakin dai su aka tare Allah bai gudu kan komi wasu aka ba shi ne shi dai yanzu diya sun dawo dukiya ta dawo lahiya ta dawo Allah ce ni'mal abd innahu awwab la yabe shi to wannan mata yanzu kina ya alƙawarin wancan tun ya lahiya yanzu gashi an samu an samu lahiya an samu dukiya kuɗi ko me dawo ko a bata kashi a bula dari ko tsala shi Allah ya tama kai ya ce to yanzu kurin ka samu tsumin giya za a sa bula tsumin giya dari haka ai buga guda kuɗi shikenan ka kare ita ma aka mata ke to shi ma anan tun aka ce mutum ne mai rauni na annabi ce to kurin ku nemo tsumin giya guda ta icin da biyu na ilishin da biyu na tsumin giya na guda ɗari kun abu gashi kenan da ya sarki haka aka mishi kuma haka suka yi hadisin ya tabbata ta da ya tabbata wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man wajadtumuhu ya'malu amala qawmi lutin faqtulu fa'ilu al-maf'ul bihi ومن وجدتموه وقع على بهيمة فقتلوه وقتلوا بهيمة ibn abbas ke bayan labarin cewa nan sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda kuka same shi yana aiki irin aikin yan liwadi ku kashe shi kwar a kashe mai yin da wanda ake wa mamajatumu wa qala bahimatin faqatulu wa qatlu bahima wanda kuka samu iya neman dabba ko akuya ce ko tumkiya ce a kashe a kashe dabba har dabba kashe da ba nan da shi ma kashe shi a nan da liwaɗin da magana dabba ba shi ɗan shekara arami nazarin ne wancan yake da arami wannan ko kashe ka zai ba wannan magana kai ko ba karami ba ko tsara mai yin ne ya yi liwaɗi ko kashe shi zai haka aka iya neman dabba ko kashe shi za a yi neman dabba kashe ta wannan shi ne hadisin yana maganganu da amma hadisin hadisin yana da hanyoyi kamar albani ya kawo hujjoji na tabbacin hadisin ta hanyoyi daban-daban to nan masala yan wa haddin haddin liwadi shine babu haddi wanda yake wajibi da annabi magana da za ka kashe ba za ka kashe shi da haka an samu kamar sayyidina ali ta yake a kona shi wasu ce a za a ɗauko shi ibn abbas ne daga sama daga saman soro a jeho shi kuma yana faɗowa kuma shiga shi da jifa wanda aka wa a samu zo ya ce da babu hadisi da yau da annabi ya kayyade shi za ta hanya mai sauki shi dai kisa ne a bar ma wuli al'amar bai yi hukumcin a ƙarin shugaba ne shi gai ta yaya za mu kashe shi shi kenan ka huta yanzu kai abin yawa kan akwai shari'a ta musulunci alƙali ke da dama ya yanke irin kisan za a makashe zai kusa yan wani sa'ala da ake a yanzu ta yin liwaɗi ma dubo na mata a duniya ba san shi ba shi daga baya zo baya ƙware ma baya baya zo shi ruwa ne ba san shi za a duniya ba dan da ba mu ba magana lokacin lutu ma ba magana mata ba magana mace da mace wani jaraba ta kauna ta wani kanin suka zo ga baya bai cikin abu sai ka ba magana magana mata ba magana su mata dan da babu abu ba san da shi ba na bai daban shi ɗaya kashi ba mutane shi to kenan masalar in dai haddi ne kurin haddin kisa ya kama ba a kula da ina me aka ce daga ina namiji ne ga ya arme bai arme ba ko mace ce dukkan su babu sharadin arme kurin in dai kai ya kama ka da sheda kurin kashe kaza a yi wani kuma nau'in kisa in an zo hukunci hukuncin zai game kamata a mishi a musu shi ne abin da yake ruwaya وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب رواه الترمذي حديث إن رجال سقات إلا أن اختلف في دفع وكفي ورفعه شيء أتقيت حديث يا تبتع ta hanyoyi wanda ba wannan dan akwai mangalu kai isnadin hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam ta ta sahih bukhari da muslim a baya na hukumcin albikir wannan mai kace sahih albikir ko da mun ganta sahih sahih da magana rajam kin da da nafe ko ka da murfu ya tabbata kuma hadisi bukhari muslim ya kawo ko ta hanya daban shi dai maganar ta tabbata abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bulala shin zaraba wagarrab ya kore mutum daga gari don sa ake a hudu kada garin to gaba abu ya nisa duniya mai sai tsaye da waje wani ya banna ya ka gidan kaso tun sa sun sa habibu ya kwar gidan kaso ya ka gidan kaso shi da araba kada jama'a ne dai ya ta gidan kaso shi kenan na ka ce kawai da gari a yanzu zai da gari can mai ta banna shi shi yasa yanzu aka mai da abin gidan kaso daga baya tun halibobi aka fara magana gidan kaso kenan za a annabi manzala ya ba ya bulala kuma ya yi kura da gari abubakar shi ma ya bulala ya kora da gari umar shi ma ya bulala kuma ya kora duka da ya tabbata daga annabi sallama haka da khalifufin shi bayan shi ya tabbata ma ganin ita tabbatin magana bugu da da kora duka ya tabbata daga annabi sallama bayan shi ma sahabbai suna aiki da wannan mas'ala ta bugu da kora ko ne ya tabbata sunna ya tabbata sai wa ali bin abbas radiyallahu ta'ala anhu ma qala لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنسين من الرجال والمترجلات من النساء قال أخرجوهم من بيوتكم رواه البخاري manzana sallallahu alaihi wasallam ibn abbas ke ba labarin manzana sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa dan daudu shi al-mukhannisi namiji mai irin shigan mata da magana mata والمترجلات من النساء تمام ماذا ماتا eh maza maza mata irin shiga ta maza da ina wuri kurin kukan maza ita ma annabi ya tsina maka kuma annabi ce iyawa ɗanka ne ko naka ne annabi ce kuda sashin gajen mana kuda sashin mana kurin kure kuda sashin gajen ku ku kuda sashin gajen ku ka ku bar sashin gajen ku kenan kana dan daura gidanka ka bar sashin gidanka eh a kore shi haka ne bace ita ma a kore ta kaka bata kaka bata cikin gidanka guba ce dan dauri wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idfa'u al-hudud ma wajadtum laha madfa'a eh ku kore haddi matuka kun samu halin korewa hadisi daga kusan magana da yace yace wannan akhraj ibn majah bi isnadin da'if wa akhraj at-tirmidhi wal hakim min hadith aisha radhiyallahu anha bi lafaz adri'u al-hudud 'an al-muslimin mustata'atun dan wan shi na gaba rawahu nayti hu da'ifun rawahu bahaqi an ali radhiyallahu anhu ta'ala anhu min qawlihi bi lafaz adri'u al-hudud bi shubhat wannan mas'aloli ne na ba alƙallai ko shugabanni damar matuƙa ta yace tafir hudud mashi ma ta ma ya rato na madafa'an ku ture haddi matuƙa kun samu damar turewa adrul hudud ku ture duk wanda yace dai ku kare haddi ga musulmi mustatun baki iyawa adrul hudud bi shubhat ku kore haddi inda akwai shubha duka wannan hasidin magana hadisan aka ce duka aka bi ba ɗaya ɗaya akwai matsala wajen sanadinsu amma hukuncin mas'alar ya taba daga sabai daban-daban kuma akwai ruwa ta inganta ta hanya daban gama hanyoyin hadisin cewa kai mai shari'a in dai akwai shuba to ka a haddi in dai akwai shuba ka san hujja ƙara gangariya duk abin da ke shuba a ciki irin ta zamani ya bincike kaza ne kaza ta ba kanku hala neman abin da ba shi ba eh an gano kaza ba hakan sai an tabbatar da ƙarara ta kuwa in yi so za a tsaye da haddi na Allah mun ganta a baya da sai da na Ali haka nan manzo Allah kan shiga wani sabon da ya zo na yanzu na annabi kawo da kai ko ya koma nan annabi kawo da kai ya kawo don da aka karshe an jana mai haddin ya tsere annabi suka ta rasulullahi mun kashe shi amma ya tsere shi misa ku misa ku bi shi ku yi da shi ku bar shi ma iya wajen yi ka gani kidan da abin da ya ka za ka kawo nan ya bar shi saboda sai ta ce sai da Ali na yi zina ta zo da ciki ta kuma kina barci ne kina barci ne wani hauki da ce a Allah da ilu na biyu ba wani bagarci ko da ƙashi zace ba ƙashi ba da wallahi da ne da abin da mata kenan wannan iya ba kuma wannan ya tabbata kenan suna bin haddin kurin in ta kama dole ne ba abin da ake nema gurin a nema ko a kashe mutane wanda su tsammani kurin shari'a musulunci ko an shari'a da kashe mutane a in kashe da ɗan duniya mutum banza wanda ya tabbata kuma da hujja ba kwata ya kashe a shari'a musulunci sai wanda kamata a kashe shi za a kashe abin haka bakwai وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتوب إلى الله تعالى فإنه من يبدي لنا صفحاته نقم علينا كتاب الله تعالى rawar hakim hofin mata bin marasil zai ibn salam hadisin akwai manganu duk da albani ya tabbatar da ingancin hadisin kan hanyoyin da yake da shi haka cikin sura sai ya tashi albani ya tabbatar da ruwaye me yake magana abdullahi bin umar ke bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ishtanibu hadhihi alqadurat ku nisanci wa'annan kazamtoci na kazurat duk abin da yake na haddi abin da Allah na haramta kake haddi kansu ku nisance su annabi ce faman allama biya duk wanda wani abu da ce lauka na haddi kabira lissa tilbi sirla ya ba kashi sutura ba ce ka zo ka hudu ba ba da shi ce ka zo na zo na ba ka kan ka sutura Allah ka ya boye ka ka boye ka ka Allah ka zo tinin na zina ba sa ka ba ba ta takawa bace ba ba takawa bace to na zina abin da yi ka kare kanka ka tsare jama'a ka tuba zuwa ga Allah kullum asirin ka rihe bakin ka alaikum ka je ka tuba tsakanin ka da Allah ka yi nadama shi kenan kai musulunci kenan ka tuba ko tuba wani sun sun kawo ne ba da aka yi zuwa tsaye masa haddi an ba a nema ka ba a wajen mustabi ne ba ka kawo maka haddi ba haka ba ne duk kawo ne ba musulunci ba neman ka sake ba akwai tuba ta yanayi ya tuba kenan ka tuba ga Allah wata ruwa za ta faɗa masa yayin ta duk wanda ya yi wani abu daga cikin kabira aka tsaida mai kuma haddi wannan abin da aka mai na haddi ka fara ne kuma gare shi kuma ya ce tsakanin ga Allah ya tuba tsakanin da Allah babu wanda ya ji Allah zai gawata mashi kuma kinan ba sha ɗi bane ba na tuba ya kasu a maka haddi ka tuba tsakanin ka da Allah shi kenan do annabi sallallahu da yawan magana cewa faman allamma biha lisatirillah ta'ala wanda ya riga yawan lahi ya sitace kan sitirar Allah mishi wala tubillahi ta'ala ya tuba zuwa ga Allah mai girma da bawaya ce fa innahu man yubdil nasa fata amma duk wanda ya bayyana mana da ma'ana da huskar shi da wuyan shi ka ka kanka kace kai to ha bikim alayhi kitabillah zamu da litan Allah dole mu za mu shi amma mu ce ka zo ba amma ka bukata amma ka zo za mu tsada maka lutar Allah haka manzana ga musu wannan ruwa ta takin hadin da ya taba tabbasar sha sai babu haddul qazaf zai ga matsala ta ta haddi ta kare sai magana akan kasafi yan uwa muna ce a kasafi a Hausa haka kasafi mai sunan kasafi mai magana haddin kasafi ba a sacin sa kayan ƙarya ko ka sha giya ko kayan wani abu daban ba akwai na baki haddi haddi na ƙazafi a kan zinan ne ta na ce ka sha giya ina na sha babu kuma cike na mana kan kama ƙarya ta maka maka ladabi don ce ka sha giya na kayan ƙarya kaza kayan kaza a kan zinan ne aka kawo haddin ƙazafi a zinan ne ya zo ka ce wani ya yi zina shi ne kai neman shaidu guda hudu babu za a bula ka bular ta wanzu maka shi ne haddin kasafi a zina ke yi ba kawai na makariya ba kai ba bular ta ka shaida ba a ba bular ta ba haka bane ba eh wanda bane an aisha ta radiyallahu anha qalat lamma nazala uzri قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتل القرآن فلما نزل أمر برجلين ومرأة فضرب الحد قصة سنانا شهرارا إن كانت تا عائشة قصة تتاقز في دا أكمتا bayan wannan dai lokacin mai tsawo sama da wata guda ana jita-jita a gari an mata ƙazafi da safwan irin da abin da aka sani dai na da aka labari kuma labari ya gama gari ya kama kunnan kowa duk an daga gulma kurun abai zama gulma kurun usu wannan hudu usu kwatin hudu duk abu ya gama gari kuma ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ga shuba da aka samu an bar Aisha a daji ita kuma samu labarin tabbas Aisha ta tafi nemo wata tsakiyar ta ne kayan ta zo an tashi an ɗora darbuka ta saman dabba ba a san mata ciki ba ta je ta dawo daga wajen neman gobe ta biyan bukata sai ba kowa an ta sai ta kwanta a wannan wurin da aka barta garin Allah na wayewa sai da wannan sufani ya zo su zama kamar zaman agaji ne ana barin mutum a baya saboda yadda wani abu ko na gaji ya bar mutum a baya wanda iya bin baya yanzu abin da yake na baya ya ɗauka isa da shi kun ya ba labarin baya ko ta kasance na a baya zo haka suke yi iya zawwa tana barci na ce kayan hijabi ya santa da ya gana mace inna lillahi wa inna ce wani kalmar tana zai ta tara ta ga mace ma inna lillahi wa rajul da ganta ta ce bayan wannan kalmar inna lillahi wa rajul ba kalmar da ya ƙara mun bayan wannan kurin sai sadda raƙumin shi ya sabka na kama na hau tun wannan ne da shi ƙala ba magana ne da shi can an diba aisha batta nan damu na hukusa tsaka kuna na hukusa ba da mutane heku a ai dama an bar safuhana a baya baki su gama da aisha su gama a can tijja sun san abin da zai kwana tana hanya gaba shi kuma baya kenan da kuskus zai kenan ana wannan tsaye kuma cikin kuskus ana yi kurin sai ga ga ta ga safwan da ta daga sai ga safwan ya dauko Aisha sun zo a kara kuma ya dauko ta suka ce baka shi shikenan wannan shuba da yake suka suka wada kun ce ka ce ka kawo mutane eh haka ne gashi kwasu tare to da ba ta tana ya mata hanya shi kuma ba ba da dauko ta ba ta su suka shokar da shuba ga mutane mutane ka suka ba ana ganin su ta shi kenan gashi kun wani abu kuke aka dawo gida tsegumi ya ka gari da a daji ne yan daji ne ya ka gari gaba kuma zara mata aisha ai kaza kaza akai aisha ba san abin da take ba ba san ma abin da take bai wa Allah ba wanda ya ja mata amma shi annabi ya labari kuma amma labarin ba wahayi bane ba ya ji jita jitar kuma abin ya tada mai hankali ta ce hikimar Allah na zo gida kun samu shan lahiya masara ta kama ni ta ce annabi sai ya shigo kai fa tikun ya take ta ce in dake mata lele da zubi ta gabe mata amma sa abin da aka ba ta kai dake mata lele bai mata yanzu ya hausa mata lele bai mata yanzu magana bai mata lelen komai kullum ya mi jiki ko ita shi ita ba sani ya kana ba ta ce da dan dama dama ta ce ma wal mista Allah mu je ki raka ni bayan gari suna tafiya hitin tuntuɓe Allah la'an Allah tsina musu ta ta kawo kalma ta tsinuwa ga ɗan nata ta ce to ya kike tsina mutumin da kaza da jaba da kaza ga tsinuwa alwaka ta ce to gashi abin da ya ba ta ce me yayi ta ce to ki baki labari abin da ga ciki ai su suka yada shi ta ji ta kaza kaza kanki haba sabu ta sabu ta kanki haka ake hudi ta ce wala duk gari haka ake a gari duk garin haka ake hudi ta ce yana kuma ruwa kurin shi ke kuka dare da rana ba magana a kuma tashi hankali sabu ta ce abin daga annabi annabi sallam annabi ya hasu ran nan ta ce ƙarshe da ya zo saboda ta ƙarshe da ya zo ka san abin shi annabi ya tare maka kuma annabi sai da san kai babu yau gana wata guda kaiwa wata guda aka yi a Madina annabi ya kaurace mata matan shi kaurace mata ya hata mata komi na lele ya hata mata ya yanke da takwar gumbatin shi sabu ya dade mai dade mai zuciya abin ya tare mai hankali karshe ta ce sai zo ya ce Aisha in kin san kin yi laifi ki tuba ga Allah me kenan har ina yi wa wanda su girgila ki toba ga Allah Allah gafarta miki in kun biki ba Allah Allah zai kuta da ke kace adam da yawan magana ma da hai kawo cewa in nayi an bin Allah ga kuta da sai ga hawa na ya tsaya na tana na san bai ba kuma Allah Allah Allah ba zai bar magana haka ba Allah zai ba mu da tabbas sai daga hawa na ya tsaya ta ji gida ta ce yanzu kuna ji abin da ake abu ga ta yaji ya kuma ko gasa kare suka ce a wa wuka ce ma bai karbi ya ce ba ta biye shi wanda ta ce gaskiya ba ba zan hudu jama'ala da ya zo iya mata wannan bayanin na tuba ya zo a ƙarshe da kira bayanin na alaƙa kuta ta kawai ya ta ji annabi ya sarar ya canza ya ga wahayi ya zo na suratun nur wannan ta ce ana karewa ce aisha ki yi bushara da bushara Allah sabon wuni a kanki ya karanta awi na Allah ya saman bakwai Allah ya kubutar da ita ya karanta mata awi yanzu kuma kenan an kare an san daga na abu ya zo kuma shi kenan sai wata ce ta shi da yake mai godiya ta ce mai godiya ta ce haɓar labarin wannan godiya ko ta Allah ta ce ta ce laka da bani godiya ko ta bani ta bani godiya ta bani wani ma kowa godiya ba Allah ba shi ma ba su shi ma yake da shi ma shi ma ba da kare ta ba shi ma bai kare ta ba ita ta bani ma kowa godiya ta Allah kullum da kowa shi ba wanda kare Allah kaza ma godiya ko take kaza mata ko ta ta zuwa ta ta zuwa to zai a takace nan sai lamun annabi yanzu ya zo ya zo ya musallaci ya hawo minbari ya to a to a cikin hudu ba da ya bayan abin da kana ga ayata sabko yanzu duk abu ya kare to shi ne da ya sauko shi take cewa da ya sauko falama na zala amara da bilaji ne lokaci Allah kai mana tawashi eh insha Allah zamu biya insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته